سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدرنا بهذا المحضر والتعتدي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد الحمد لله gode Allah subhanahu wa ta'ala da sake dawo da mu wannan halka tamu mai albarka a yau 21 ga watan 4,2018 don ci gaba da karatunmu na ilimin tasrifi wanda muke bibiyan wannan littafi mai albarka almabadin sarafiya juz'i na biyu wadda in ba mantawa muna cikin addarsu sadis ne wato muna cikin darasi na shida daidai ina za mu tashi na'am alkhulasa mun gama mun yi su mun yi kashi na farko mun yi na biyu ma duka da alfasiq yatim yad'uhu sah almarid yasihu dakhaltu ad-dara adkhuluha raja'tu ilayka arji'u ilayka duka to To alhamdulillah wannan darasi kamar yadda muka yi bayani a zama da ya gabata cewa babin fa'ala ne ya fa'alu wadda muka ce shi fa'ala ya fa'alu a ƙa'ida yana zuwa ne idan wato ɗaya daga cikin hurufai shida da ake kiransu huruful halki ko kuma dai a ilimin tajwidi huruful izhar idan ɗayansu su shidan nan ya zo daidai kan ainul fi'il ko kuma lamul fi'il to zai mai da wannan aiki ya zama fa'ala yaf'al hurufan kuma mun kirga su su ne akwai alifun akwai ha'un akwai ainun akwai ghainun akwai ha'un akwai kha'un kamar yadda muka gabatar a baya idan dai ɗayan shidan nan ya zo kan aiki saitin ainin fa'ala ko saitin lamin fa'ala to dole ya maida wannan aiki ya zama fa'ala fa'ala ne ya zama fa'ala ne ya fa'alu masha Allah so sai muka ce amma fa tare da hakan idan ɗaya daga cikin hurufai shidan nan ya zo saitin ainihin fa'ala ko lamin fa'ala idan ya kasance muta'addi ne ko muza'af ne muta'addi ko lazimi to yana tashi daga ka'idan da muka ginude yana tashi daga ka'idan da muka ginude yanzu misali in da'ali kaga muza'af ne muta'addi da'a to kaga ba zai zama ala wazni fa'ala yaf'alu ba sai ya zama ala wazni fa'ala yaf'ulu sai ya zama da'a ya du'u in ka zo karanta larabci kace da'a ya da'u saboda ka an gina ka akan ka'idan ainin nan idan ya zo dole ya maida shi fa'ala yaf'alu to sai ai ma dariya a wurin karanta wato arabiya dole shi ba zai zama a ka'idan da aka ɗaura mu akai ba dole ya canja saboda muza'af ne muta'addi haka nan muka ce idan fi'ili ya zama muza'af ninkekke sannan kuma lazim wanda bai bukatan maf'ulun bihi to shi kuma in an zo karanta shi shi ma za a bar ka'idan da aka ɗaura mu akai din sai a karanta shi da ala wazni fa'ala yaf'ilu kamar misali sahha ya sihu so ina ji nan ne in a nutshell abinda muka karanta a zaman da ya gabata na minimizing mana shi so yau kuma za mu karanta khulasa wanda zai dunkule ma'ana abin da muka yi din gaba ɗaya khulasa ya ci fa'ala babin fa'ala yana zuwa ne maftuhal aini abun yi wa ainihinsa fatha fil mudari a aiki da ake cikin yi present tense fi mawdu'ain a gurare guda biyu yake zuwa da fathan aini a gurare na biyu daya daga cikin gurare biyu shine na farko kenan idza kanat ainuhu harfan min huruf al-halq idan harafin wato aininsa ya zama ɗaya ne daga cikin hurufai guda shida huruful halƙin nan ya zo saitinsa saitin aininsa na fa'ala to sai ya zama ya tafi akan babin fa'ala ya fa'alu ɗaya kenan mislu misali sa'ala kaga sa'ala kaga ai alhamza tana ɗaya daga cikin hurufai shida da muka fara ne bal ita ce ma ta farko alif to tunda yazo a tsakiyar saitin aini sa'ala ai fa'ala saitin aini to kaga dole a ce yas'alu kenan sa'ala yas'alu bare zama sa'ala yas'ilu ko sa'ala yas'ulu ba yas'alu ne saboda zuwan hamza saitin aini na biyu idza kanat lamuhu harfan min huruf al-halqi mun gama da na farko na farko in ainihinsa ya zama ɗaya daga cikin huruful halki na biyu kuma in laminsa sai kin lami fa'ala ya zama ɗaya daga cikin hurufai guda shidan nan to shi ma dole zai zama fa'ala ya fa'alu mislu misali mana'a mana'a kaga sa'ala ya zo saitin aini mana'a kaga ainun ɗaya daga cikin hurufai shida ne ya zo saitin mai ƙarshe lami kenan dole sai ya zama mana'a yamna'u bare zama mana'a yamnu'u ko yamni'u ba wa huruful halki sittatun hurufai na makoshi wanda a larabci suke fitowa a makogoro su su shida ne ga sunan su ne kuma ɗayan su in yazo saitin aini ko saitin lami fi'ili dole zama fa'ala ya fa'alu shine aka ce alhamzatu wal ha'u wal ainu والكين والحاء والخاء وإن سون حروفي وإن إذن سكزو سيتن أيني كولاني سكي ميد فئلي يزم فعل يفعل wanda bai haddace su ba sai haddace dama mun riga mun yi ma tun a tajwidi su ne akhiya haka akhi haka ilman hazahu ghairu khasirin ko wannan duka an riga an nade su to wa yushtaratu li zalika thalathatu shurutin to amma fa tare da idan ɗaya daga cikin shidan nan ya zo kan setin aini na fa'ala ko lami na fa'ala ana aikin yana zama fa'ala ya alu amma fa an sharɗanta conditions guda uku ƙarƙashin haka ɗin ba yana da sharuɗa guda uku ga su a jiyar sharuɗa na ɗaya ma'ana za a yi zai zama fa'ala ya fa'alun ne bisa sharaɗi nawa ƙarƙashin sharaɗi uku na ɗaya Allah ya kuna mu za'afal laziman au muta'addiyan za a gina aiki ne akan fa'ala ya fa'alu muddin ɗaya daga cikin hurufai shida ya zo saitin aini ko lami ɗinsa, amma da sharaɗin Allah ya kuna, kar da aikin ya zama muza'afan fi'ile ne muza'afi. Muza'afi menene muza'afi? Shi ne wadda ma'ana harafinsa na biyu da na uku suka zama iri ɗaya. Harafinsa na biyu da na uku suka zama iri ɗaya, kaman saha, kaman da'a, kaman malla, kaman ranna, kaman irinsu dai sabba kaman duk wani ne fi'ili wadda harafinsa na biyu da na uku suka zama iri da me yasa ya zama haka saboda shadda ta zo shadda kuma yana gwada hurufai biyu ne duk inda kaga shadda ko misali zan muku yanzu misali sunana aliyu kaga ainun ne da lamun da yayun da yayun sunan nan ce ka yi shi bidi bidi sai ka rubuta ainun ka rubuta lamun ka sa yayun ka tsara sa yayun saboda yayun din shaddan saman san yana gwada su biyu ne rubi ne ko to shine to in har haka ta faru in ya zama fi'ili ya zama mudha'af mudha'af din lazimi ne wanda baya bukatar fi'il maf'ulun bihi aw muta'addiyan ko kuma wanda yake ta'adda akan wani wanda ba dama sai ya samu maf'ulun bihi a larabci zamu zo mu yi babin musamman al-lazim da al-muta'addi ma'ana muta'addi shine wanda dole ne shi sai ya samu maf'ulun bihi dama a ƙa'idan larabci ba larabci ma kowane aiki ai kowane yare in an samu aiki dole a samu wanda yi shi aiki ba taɓa yin kansa ba ko ga aiki ga wanda ya aiki fi'ilun wa fa'ilun kenan to akwai abin da ake kira maf'ulun bihi wanda aiki ya faɗi a kansa to a ka'idar larabci akwai lazim akwai muta'addi lazim shine yakan zo kawai shi ko ba ko ba wanda aiki ya faɗi a kansa amma muta'addi dole a samu na uku wanda aiki ya faɗi a kansa to muta'addin nan wanda dole yana buƙatar maf'ulun bihi shine wanda yake zuwa da fa'ala yaf'ulu yaf'ulu da domman aini lazimi wanda baya buƙatar maf'ulun bihi shine yake zuwa fa'ala yaf'ilu da kasran aini a rike wannan ka'ida duk inda ka samu arabiya haka za ka karanta fa'ala yaqilu in lazimi ne fi'ili so mislu ga misalin sa da'a ya du'u da'a ya du'u da'a din nan tunkudewa ya tunkude abu ya du'u yana tunkude shi ga nan a cikin suratul ma'ud ko أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم wannan shine mai tunkuɗe maramai ije shi tabbata tabbata na tura shi shine du'u da ayi du'u sannan sahha yayi lafiya ya warke yasihu yana warkewa daga nan ne ai sahih hadithun sahihun lafiyayyen hadisi wanda ba yi da rauni so sharaɗin farko kenan sharaɗin farko za a yi in ɗayan shida ya zo cikin urufai shidan nan akan saitin ainin fa'ala ko lamin fa'ala za a mai aikin zai zama fa'ala ya fa'alu ne amma bisa sharaɗi uku in an sharaɗi ukun nan in wato in an rasa in an rasa su kar ya zama mudha'af ne mudha'af din kuma kar ya ko muta'addi ko lazimi kaman da aya dudu ko sahaya suhu to wannan ya bar wancan ka'idan din da'a ya dudu ala wazni fa'ala yaf'ulu bi sahha yasihu ala wazni fa'ala yaf'ilu bi to na biyu cikin sharuɗan Allah ya shahira bi dam a lura fa da nan da kyau shi yasa na gaya muku shi matsalar larabci kenan sai ka zo ka karanta abu an baka ka'ida ka hau ka dare dan sai daga baya a kawo wani a baka littafi a ce ka kai karatu in baka fada da ba sai ka zo ka bi ka'idan can da aka daura ka ai na gaya muku wancan zaman ma da wasu zame nake alhali ta canja zani nan kuma tare da ka'idan da aka baka amma ba haka ake yin sa ba shi kuma ai na gaya muku to ga irin suna Allah ya shtaira bidon idan harafi ɗaya cikin shida ya zo saitin aini ko lami ƙa'ida na fa'ala ana ne ana karanta shi da fa'ala ya fa'alu ne amma fa da sharaɗin karda wannan kalmar ta shahara da zama gashi ya zo ɗin ɗaya ne daga cikin hurufai nawa shida na halki ko ishar ya zo saitin lami ko saitin aini kaga magana ta kare ai in ka zo an baka littafi karanta min wannan larabci ya kace fa'ala yaf'alu kawai to amma da sharadin kar ya shahara da damma gashi shi din ne amma in ya shahara a wurin larabawa da damma suke karanta shi an ji shi haka a wurin su to dole ka ka aje ka'idan da ka karanta sai ka je a haka misali gashi dakhala dan Allah ka duba min dakhala da ka la cikin huruful hurufan izhari huruful halki wanne ne yazo kha'u ko duk mun ittifaqi yana cikin yazo saitin ne a babin fa'ala aini to kaga ai magana ta kare dakhala ai fa'ala tunda harafin halki yazo sai mu ce dakhala yadkhalu kawai haka aka gina mu dakhala yadkhalu amma amma yau ta canja zani in kace da kal yadda kan kazo fi'ili mudari ne kazo kana karanta larabci kace kaza kaza kaza ra'aituhu annahu yadkhalu fi kaza wa kaza yadkhalu kuma sai amma koka banda yadkhalu ka sai dai yadkhulu saboda me laraba haka suke karanta shi shi yasa maulanmu Sayyid Ahmad dan Maulana Sheikh Tarus mun bauchi radiyallahu ta'ala anhu wata rana suna muhawara da Malam Idris Abdul Aziz Dutsen Tanshi Malam Idris ya dauko siyar a alamin nubala na Imam Zahabi yana karantawa wai zai bashi hujja akan Ar-Rahman al-Arsh sai wa Allah yana sama ra'ayin wai Zahabi da ya kawo yana karanta yana karanta sai Malam ya ce ka ta Malam wannan gurin dani ne da ba haka ran karantawa sai shi bai kula shi ba ya ci gaba da karatu can in ya bata wani wuri sai ce ga ta malam da ni ne da baka sai ya ce kai to kai in kai din ne ya zaka ce sai zan faɗi yanda laraba suke faɗi kaga wannan karatu ke ya haka suke karanta ba ruwanka kawai haka ila shi wata yar ka'ida ya sani sai ya bi bai san kun bai faɗaɗa ba bai zurfafa ba bai san banda nan ba nan ma fauƙal ka'ida sunanta irin karatunmu na gaddawa da suke cewa wai ka ilo ga ko an ce kowane abu mai wasali ƙasa mafi yawa rai yana so haka mashi ibrahim ya faɗa ko a ruwan adam abin duk da yake wasali sama kuma mai rai baya so ko bayi da kyau to shine gardawa suna da ka iloga masu nahu kuma menene a'a la mahalla lahu min al-i'rab yau to maulan mu shaidari yace banda jannatu da jinnatu sun kilo ga su jinnatu jinnu aljanu kowa baya so kuma ka zo sare sa kasa yayi ladabi jannatu kuma aljanna kowa yana so amma kaga yau ta kilo ya kilo ga to shine to nan shi ma ya kilo ga duk ka'idan da muka muka dauro akai din nan in ka zo nan ka aje su sai ka ce ya dukulu kawai karka ce ya dakhalu so Allah ya stahira bidon mislu dakhala ya dakhulu mislu dakhala ya dakhulu sannan kuma wa nafakha yanfukhu ka nafakha kaga dakhala ya zo setin me aini ko nafakha fa ya zo setin me lamin lamin fa'ala kaga sai tare da hakan kuma sai ka ce yanfuku ba za ka ce yanfaku ba ba ga shi nan ba ƙurani fa'anfuku fi ko fa'anfuku fi ba anfaku fi tare da kai ka karanta ƙa'ida ya kamata kai inda wani ne mai irin masu irin saurin azababin nan ya zo zai ɗauko ƙurani ya ce kai kai kai wannan ina mu da muka karanta sarrafa aka guda mana cewa gashi ka'ida gashi ka ɗaya ne daga cikin huruful halki gashi ya zo ina wannan injin ne ya bata wannan wasali da haka dole ya zama fa an fahu fi ne fa kunu da'ira yace zai gyara wa Allah larabci a'udhu billahi ko a cikin suratu ali imran akwai ayar ai ko fa an fahu fi fa kunu da'iran bi idnillah ko a wata qira'a fa kunu da'iran bi idnillah to da haka sai ka aje ka'idar da karanta sannan kuma na uku na ƙarshe cikin sharuɗa ɗin mun ce sharaɗin farko kar ya zama muza'af lazimi ko muta'addi to nan zai bi ka'idar sa ne ka'idansa shine me idan muta'addi ne fa'ala yaf'ulu ne idan lazimi ne fa'ala yaf'ilu ne na biyu kar ya shahara a harshen larabawa da damma kamar dakhala dole ya zama yadkhulu haka aka ji laraba suke karantawa kamar nafaka yanfuku ba su kadai bane suna da yawa wannan an takaita ne zamu zo in mun je gaba mu fadida sannan na uku Allah ya shtahira bil kasri kar da abun ya shahara da kasara in ya shahara da kasara to sai ka ajiye ka'idan da ka karanta ka karanta shi da kasara misali ta'ala ta'ala to wannan kalman dai na sani kila sai an muku bayanin ta don luga ne mai dan abin nan ko akwai wanda ya santa da'ala to da'ala sai ka ce yadda ilu kaga da'ala ga aini ta zo saitin ne ainihin fi'il amma babu yadda ka iya bara ka ce yadda ala yadda alu ba kaga da a ce tunda musamman ma ba ku san ma'anar kalmar ba na sani to tunda haka kaga da wani ne kam ya ganta kawai ka'ida kawai shikenan da ala yadda alu tun da ma ba ma'ananta ya sani ba belle ya ce zai gano wani abu a ciki da ala ya da alu to ba haka bane da ala ya da ilu ne da ala ya da ilu misali ɗinka abu da ala ya ɗinka abu sai a ce ya da ilu yana tsinkawa tsinka abu to amma a luga wannan kalma ce vocabulary nashi yana yana iya fassaruwa da abubuwa da yawa yana daukan yaudara da'ala ai khada'a kenan bayan tsinkawa sannan kuma yana daukan falfalawa da gudu bayan mutum ya ga mutuwa ko ya ga wahala ko ana fada mutum sai ya ga fa ina ba riba in yayi garaje ma abun ba zai kyau ba to kaga haraba kenan gudu a wurin yaki ko wurin wani abu haka haraba yana daukan da'ala din duka an gane ma'ana yana ɗaukan tsinki abu tsinka abu yana ɗaukan yaudara yana ɗaukan gudu da'ala to he ka ce da'ala ya da'ilu ba ya da'alu ba sannan sai ne raja'a ka gani raja'a shi ma kaga ya cika ka'ida ga ainun saitin lamul fi'il amma sai dai ka ce yarji'u ba yarja'u ba raja'a yarji'u saboda haka laraba suke karanta to mu dawo mu je akwai tabir jadwal mu biya muku shi sai mu sai mu tsaya akan su duk dai ƙarin ƙarfafawa ne akan abubuwan da muke aha jadwalu fa'ala halqiyul lam halqiyul ayn abillah table ne na babin fa'ala wanda yake ainihinsa aka samu harafin halq ɗaya daga cikin huruful iqar kenan ko kuma awil lam lamin sa aka samu ɗaya daga cikin huruful halq yace yati fa'ala ala yaf'alu bil fathi idza kana fa'ala yana zuwa ne akan babin yaf'alu a mudari'in sa da fataha idan ya kasance ya kawo na ɗaya halqiyal aini in ya zama ainihinsa harafin halk ɗaya ya zo ciki kaga ya fitar da kai in an ce halkiyal aini ɗaya daga cikin hurufan da suka fita a makogoro ya zo a saitin aini akai haka ilman hazahu ghairu khasirin ɗayan su in ya zo to ga misalan a ƙasa alifun ha'un ainun gainun ha'un kha'un kowane ɗaya ya ɗau misali ɗaya to sai mu ɗau ɗaya na ɗaya ya ce ja'ara ya ja'aru to me ja'ara fa'idahu ya ja'arun kaga ai ɗumuwa ya yi ɗumuwa kenan in ka ji ana wannan fa'idahu ya ja'arun sai gashi suna kokawa kokawa shine ja'ara ya koka abu bai mai kyau ba ya yana kokawa to shine ja'ara sai a ce ya ja'aru kokawa. Na biyu, na haɗa ha'in kenan daga cikin huruful halƙe ko akwai ha, to na haɗa kaga ya zo saitin mai ainin ko, kamar yadda ja'ara ya zo saitin ainin, na haɗa, me na haɗa kun san kalmar nan nahada me nahada a a malam ka fadi wala rubba sai wa kuma nahada yanhadu zabura rafta ki abu malam mai bai bakala eh yawwa shi kenan nahada nahada al-ahbab wa sakata al-a'da shi kenan shi yasa nake tabo yan makala gashi na makalan su ma kun kawo shi shi yasa nake kun sani kaza wani lokaci tasrifi yana rikita mutum sai ka rikice a kalmar da ka sani ba in an canja ta ma'auri sai ka kaman bakuwa ce na haza zabura rock tag aha to kaga na haza tunda haba ba ta zo saitin mai aini na haza ala wazai fa'ala saitin aini din to sai ya zama yanhadu ba yanhidu ko yanhudu ba na haza yanhadu sai ainun shi kuma da'ana suka suka duka biyu da larabci ma'anarsa da suka na baki ka soki mutum ɗa'ana ku suka na makami sukan mutum ɗa'ana an gane yuki da musɗinki duka ɗa'anu sunansa ɗa'ana sai a ce ya ba'anu alawazni fa'ala ya fa'alu sai bagata ya bagatu me bagata unexpected abu fuji'a zuwa wa mutum bisa fuji'a bai sani ba bai shirya ba kawai sai abu zo ma la ta kuma illa bagata in ji ƙur'ani iyama ba za ta zo muku ba sai bisa ne unexpected kawai English ba ku shirya ba kawai ba ku san ba ku tashi wa abun ba kawai sai kadan kawai sai ku bar shi la tatikum illa baghta to baghata yayi yayi wa mutane baghata mana atahu baghatatan kenan shine baghata sai kuma me eh baghata kaga tunda gain ya zo sai tin aini sai ya zama ya baghatu baghata ya baghatu yana masa ba zata sai kuma da haba me da haba hujjatuhum dahibatun ko bata abu an bata hujjansu bata abu bata hujja shine da haba ka kawo hujja sai mutum ya kawo wata hujja ta lalata hujjar da ka kawo to shi ne ma'anansa da haba ya rotsa ne hujjan wancan ɗin sanda ya ji a maɗikarsa cewa hujjansa ba hujja ba ne an lalata ta shi ne da haba sai kuma mai makara kaga da haba ya zahabu da haba ya zahabu ya ɓata hujjar wani yana ɓata hujjar wani makarafa cetawa jirgin ruwa kwale-kwale idan ya shiga ruwa irin na mai injin din nan yadda yake tsagar ruwa za ka ga wannan nayin nan wannan nayin nan shi kuma ya doshi gaba kawai to shine makara makara kaga saitin aini kharun din yazo sai a ce yamkharu makara yamkharu yana keta ruwa yana tsagar ruwa ko to shine um makharat as-safinatu kenan tamkharu idza jarat tashqu al-ma'a ma'a sautin kenan kaga ni ma bayani so mun gama da halqiyul ayn sai mu dawo halqiyul mih Allah masha Allah to su kuma gashi misali bada'a kaga bada'a alhamzar nan ta zo a saitin ne lamul fi'il lamin fa'ala to tunda ta- tunda ya zama haka sai ya zama yabda'u yabda'u ala wazni yaf'alu bada'a yabda'u ya fara yana farawa sai kuma badaha yabda'u badaha yabda'u yabda'u shi ma iri ɗaya ne da bagata badaha ne ya yi masa fuji'a ya zo masa bazata shi ne badahu ya budahu yana yin bazata zuwa wa abu kai wato bashiri sai sada'a yasda'u sada'a yasda'u kaga shi ma dai ainun din sada'a ya zo saitin abin da saitin lame na na fi'il ko na fa'ala to dole ya zama yasda'u sada'a ainihin sa daga abu keta abu to amma yana zuwa da bayyana abu ko kuma fayyace abu ko warware abu an gane kuwa sada'ahu ay bayyanahu wa awdahahu misali an gane bayyanahu wa awdahahu shine ma'anan sada'ahu kuma shine faɗin Allah a Qur'ani fasda bima tumar wa arif anil jahili ko ko mushrikin ne mushrikin fasda bima tumar wa arif anil mushrikin inna kafainakal mustahzi'in haka can cikin suratul hijr ne kam hijr ne ko yawwa aha fasda bima tumar ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka kai bayanin abin da aka umurce ka kai bayani karka ji tsoron kowa shine ma'anarsa fasda'i ma tumar ka isar ka bayyana ka fayyace ka warware tilla tilla kowa ya gane na abin da aka umurce ka wa arif anil mushrikin ka kauda kai gabarin wa'annan mushrikai inna kafainakal mustahzi'in mu inji Allah mun isan maka duk wani mai yin izgi gare ka yayi izgili mun ishe ka mu kuma zamu zamu ije dukkan izgilin da zai yi to shine sada'a bayyana wa awdaha sai ladagha ladagha kaga ladagha ala wazni me ala wazni me fa'ala to sai mudari'in sa sai zama me fa'ala yaf'alu to me ladagha da Hausa ladagha yaldagha shine tsara irin na kunama ko maciji ladagathu alhayyat maciji ya sare shi kunama ta harbe shi duka ne ladaga ake cewa shi ba kaman misali cizon mutum bane ko cizon wata dabba in kunama ko maciji ya sari mutum wai suna ce harbi mutum to sai a ce ladagahu ladagathu alhayyatu ko ladagathu alaqrab kuna ma kira to haka sara na maciji ko kuna kira to shine ladaga yaldaw ala wazni fa'ala yaf'al tunda gashi ghainin saitin lamul fi'il sai kuma masaha masaha kaga masaha ha'u din nan yazo saitin ne lamun fi'il masha Allah to kaga ya shafa haka ya shafa masaha wa moiti kaga in yana yi ne sai a ce yamsahu yana shafawa yamsahu masaha yamsahu bara a ce yamsihu ko yamsuhu ba saboda me zuwan ɗaya daga cikin hurufun halki a saitin lamun fi'il sai na gaba menene na saka yayi kofi yayi kofi نسخة نسخة للتاتي كوبيين أب شنو نسخة نسخ الكتابة يا كوبي للتاتي تو ينسخ ينا نأي للتاتي نحن تعنى معنا ربو تشيش قبائع يبيدع شيء أو للتاتي amma kuma yana iya ciruwa ma tubuwa ma haka fa yana ɗauka an gane fayansakhu lahu kaga cirewa cire abu shi ma yana ɗauka haka wani lokaci don haka sai a kula amma nan dai na nasaka yansaku na kofi ne to mun gama da wa'annan halqiyul aini da halqiyul lami to za mu dawo kan muta'addi fi'ili mudha'af muta'addi wanda yake zuwa ala wazni fa'ala yaf'ulu shine na daya yace gashi nan muta mudha'af kenan a sama shazza anil qiyas ba muku bayani ta shazza anil qiyas shi wannan kuma yayi shuzuzi ya fita daga kiyasin da aka daura mu akai na cewa duk inda kaga ɗaya daga cikin huruful halki ya zo saitin aini ko labi ya zama fa'ala ya fa'alu to wannan yayi shizuzi ko inda zamu kawo wannan banda su sun yi shizuzi daga kiyasin da aka daura mu akai annahu domin su mudha'af ninkakke ne ko kuma maqsurun ala istima'i an takaita shi akan yadda ake jin laraba suke karanta to za mu da mudha'af din mudha'af din ma guda biyu za mu dau muta'addi tukun ai lazim tukunna sai mu dawo ai muta'addi tukun kafin nan sai mu dawo lazim ga muta addinan da'ahu ya tunkuɗe shi sai mu ce mai ya da'uhu na yawwa to karatu ya zauna kenan ya duɗu alawar ya ulu ko saboda me me yasa saboda muta addini muta muza'af ne muza'af din kuma muta addi muta addi shine ake wa damman aini lazumi shi ake wa mai kasran aini wannan ka'ida in ku rike kun futa ka zo ka rike littafi wallahi sai kai ta gudu kana karatu larabci kana gudu ba ruwanka da fergaki tuntube da'ahu ya du'uhu sai kuma raqahu ya ruquhu rakha menene rakha in ka taka mutum taka abu haka taka abu shine rakha an gane shine rakhahu ya rukhuhu yana taka abu tattaka misali a kawo ma kasa kana takawa to rakha ya rukhu kenan yana taka kasa rakha rakhaha ya rukhuha yana taka ta to shine rakha ya rukhu sannan kuma yana ɗaukan kwaɓa abu kwaɓa abu rakha ya ruhu yana kwaɓa abu ba wai takawan kaɗai ba kwaɓawa an gane so sai kuma menene na yawa saha saha to me saha saha yana daukar duka daki mutum haka sahahu ya dakar to yana daukan kuma abinda aka fi ma sani kenan zubar zubarwa bisa bibiyan juna zubarwa bisa bibiyan juna ana zuba shi yana zubowa yana bibiyan juna shine saha an gane wato ruwa a ce in sabba muta tabi'an yana zuba bisa bibiyan juna shine saha saha na sini ta zan saha na na sadika ai abin nan ne waraka ko yawa wannan kuma zubar ruwa bisa bibiyan juna to sai a ce ya suhu tunda fi'ili ne mudha'afi muta'addi dole sai ya zama sahha ya suhu kaga da sadi ne sai a ce ya sihu ko tunda lazimi ne shi amma na sini ko ba muta'addi ne ka gani abun mamaki to sai mu dawo bangaren lazim bangaren mudha'af lazim sahha gashi nan ma da shi din muka taso ya inganta ko ko ya warke ya sihhu yana warkewa ko yana inganta sahha ala wazni fa'ala yasihhu ala wazni yaf'il sai kuma nahha nahha nahha ko me naha tambaya na kai me naha da larabci ai da hausa kai naha kaman kai gyaran murya amma kuma in ka ƙara alifi fa ya canja naha ya yi nisa dan kawai ka ƙara alifi sai zama naha ya yi nisa naha ya yi gyaran murya matinaki to shi ne an jigo sai a riri ya underlining irin wayannan kalmomi za su fa'idantar wata rana misali wurin ko rubutu in za ka yi rubutu za su taimake ka naha to kaga naha sai a ce ya nihu ba ya nahu ba ya nihu yana gyaran murya to sai kuma naha ala wazni fa'ala ya nihu ala wazni yaf'ilu to sai sai wani kuma fakha shi kuma me kenan fakha ya fiqu shi ma na san kalma ne ba kuwa wurin ku fakha me fakha ba sani ba to ya miƙe kafa ya miƙe kafa haka haka verticus ɗin abu ne su ne fakha ya fiho yana miƙe ƙafafuwansa a ga abu ne mai sauƙi amma kuma mai wahala aha mun gama da wannan ɓarai ka gani ma gashi nan fakat rijilahu gashi nan ma gashi nan fakat rijilahu ya miƙe ƙafafuwansa a cewa ne ya miƙe ƙafa ko na ma'ana ko na zahiri to sai mu dawo ɓangaren abinda ake gashi nan shi ne ya ɗilo gaɗi gashi nan dai ya ba abba shi ainihinsa ɗaya daga cikin hurufai halki ne ko kuma laminsa ko ba fi'ili ne mu za a fi ba ko a ce muta'addi ko lazimi amma kuma babu ba za a karanta shi da yadda ka sani yadda ka sani ba ko amar damma ko amar kasa saboda me saboda haka masu abun aka tashi aka ji suke kana sake layi kana sauka shi wanda za a dawo da kai za a ce kul ko da misali bisa ilimi kake ji kai shi sai ce ma to ilimin nakan ai a nan baka faɗaɗa ba baka ji labarin akwai waɗansu kalmomin da laraba su kuma daddaga ka'idan da aka ginu a ka'idan ilimin sarraf amma su kuma ba sun ba haka suke yi ba za ka sai ka haƙura ka koma yadda masu abin suke to su ne za mu gaya mana misalansu ga sunan anan maƙasurun alastima wani an sun taƙaito a bisa ji haka aka ji suke na ɗaya wa'inda wato sumi abin dom wanda aka ji suna yin domma tunda yaren su ne ba ruwanka sai ka ginu akan haka kuma ba wai ka gino akan haka kaɗai ba har ƙur'ani ma haka yanzu kaga ai ƙarshe kenan yawa sai ka haƙura ka tafi a yadda yake haka aka ji suke kayan su tu kuma tun kan ƙur'ani ya sauka haka aka ji laraban suke kuma tare da an san ka'idan fa gata nan amma haka suke ka san ai zamanin jahiliya an yi rubuce rubuce ga sunan shirin jahili din nan da aka yi al-mu'allaqatus saba' guda bakwai saboda tsabar fasaharsu a jikin Ka'aba ma arna arnan zamanin kafin zuwan musulunci suka rataya su saboda i wato abubuwan da suka kunsa wannan waƙoƙi to duka in ka bi hakan zaka ga su ma suka jinu akai kafin ma saukan Qur'ani Qur'ani kuma da ya sauka sauka kan haka kaga kenan da gaske hakan ne ka'ida ana ajiye wannan ka'idan da kaso to na daya abinda aka ji suna karanta da zamma da khala kaga in ka zo duk da sanin ka'idan ka ga kha'i da kha la sai ne daga cikin ruful halki ya zo setin aini amma in ka zo mu zai'in su suka ce lik ina shahidi a Qur'ani ga sunan birjik ma suna zuwa min akan udkhulu hadi salani na nini udkhulu udkhul da- udkhul kaga da ya ce udkhal ko ya sai ka ce zaka yi gyara wa Qur'ani udkhul ba udkhal ba ka gani bolo bolo ba Me- wani ya kawo kuma shi kuma udkhulu abwaaba jahannama ka gani dolenka hakan zaka tafi ai mala amal yayi karatu a wurin bayanin da yake wa mala mala idris na ga mu kudan haka la haka yadda ya to kai ya zaka karanta in kai ce yanda laraba suke karanta kaga ba ruwansa da kawo a'a ka'idan nahu sarfu wane ne yanda laraba suke karanta to mu je sai dakhala yadkhulu sai nafaka yanfuku kaga shi ma nafaka irin wannan din irin dakhala ne yanfuku fa anfuku fi fa yakunu da'iran gashi nan qur'ani ya goyi baya ko gashi ya saba ka'idan tasrifi amma hakan har qur'ani ya kawo shi ya ne ne farkon ayan ne ga wa rasulan ila bani isra'ila ni kad jitukum bi atin rabbikum inni inni akhluqu lakum min at-tin ka hayati at-tayr fa anfukhu fa anfukhu fihi fa fa anfukhu fihi fa yakunu ta'iran bi idnillah wa ubri'u lakum hawla barasa wa wil mawt bi idnillah wa nabdukum bima ta'kuluna wa tadakhiruna fi buyutikum inna fi dhalika la'atan lakum in kuntum mu'minin ka gani qur'ani da yazo ya goyi baya tare da ba haka yake a tas- a ilimin sarf ba da aka kaga fa wallahi idan mutum ya karanta wannan ka'idan naka wallahi sai a zo ai ta gomo da shi cikin mutane kuma akan ƙarya akan shi ba shine mai gaskiya ba ya ta jijiyan waya ai ta rigi rikici da shi ai ta kai ruwa rana da shi alhali kuma ba haka bane bai da gaskiya so sai balaga balaga kaga dai gashi gaini ya zo saitin ne lamul fi'il balagha kaga yace ya balagu kawai amma ya bulungu ne ya bulungu ne kayan qur'ani ya ba ya yi kawo shahidi ya ne ne ma ya buluga ashidda yani ne wani sura ne ma ya ɓace min ni dai kalman ta zo haka ko yawwa wa sai da sana biwale dai husna hamalatu ummu kurhan ko ihsana wa sai da sana biwale dai ihsana hamalatu ummuhu kurhan wa wada'tu kurha wa hamluhu wa fisaluhu ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ كذا بلغ في الماضي شكم هكا يلو فعل حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة كاي باي بانان سورة بني قال ربي أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا تبع في ذريتي إني تبت إليك إني من المسلمين حتى يبلغ أشده كتوب ودق الله حتى يبلغ أشده ƙur'ani kenan hatta ya bloga a shidda na'am hatta ya bloga a shidda wa aufin kan أها. حتى يبلغ أشده shi kenan ya zo kar ku jadda ku ci dukiyar marayu hatta ya buluga ashiddahu sai ya kai karfinsa ya buluga ka gani kaga Allah kenan ya goyi bayan wannan ka'ida ta larabawa ya buluga ba ya balaga ba kaga da kai ne tunda balaga ne babin balaga ne fa'ala sai ka ce ya balaga hatta ya balaga a shuddahu a ina hatta ya buluga a gani so mu je balaga ya bulugu ya kai matuƙa kenan to ga kuma abin da aka ji suna kasra ga ka'idan da ka gino kai amma su kuma kasra laraba suke shine me kamar raja'a ala wazi fa'ala ga aini ta zo saitin lani na fi'il ɗaya ne kuma daga cikin huruful halki amma in ka zo sai dai ka ce yarji'u arji'u yarji'u arji'u ba arja'u ba ba ko yarja'u ba ya dawo yana dawowa yarji'u ko ina ne ma ƙur'ani yake cewa na isan a tayar ji a ilaina musa ne ko ne a tayar ji a ilaina musa ka gani ƙur'ani ma ka ganin ma duk fa ba abu wani abin da ba za ka samu ba a cikin Qur'ani hatta yarji'a ilaina Musa yarji'a kaga ba yarja'a ilaina Musa ba kaga idan ka'idan da aka daura ka a farko ka karatun mu na shi na wancan zaman ka in ka zo zaka yi gyara da yawa a Qur'ani daga yaji a ci a yarji'a kuma yarji'a dai ga ka'ida dai daga cikin rubul halki ina haka laraba suke faɗi yarji'a ilaina hatta yarji'a رجع يرجع أها رجع يرجع فعل يفعل سيد على دعل وده مكرنتا لازم mun yi shi ɗazuwa aha na tsinkawa ɗin nan da nafi ko kuma yaudara ko kuma gudu kaga ya ce ya da'ilu yana tsinkawa ko yana gudu ko yana yaudara da'ala ya da'ilu sai kuma mai ra'asa yar'isu ra'asa na shugabanci yar'isu alawazni yar'isu shi kenan mun gama da addarsu sadis kam sai kuma kadi addarsu sabi in Allah ya kai zama na gaba in har an dawon kenan insha Allah akwai wani mai tambaya ko ba ƙura ko mi yayi sauna wani minti biyu ta yi tashin na'am nafaka furawa fa nafaktu fihi min ruhi sai na busa masa daga ruhina fura nafaka idan nufika fi suri idan aka yi busa a cikin ƙaho to subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa jalla sana'uk wa la ilaha ghayruk nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام عليكم الحمد لله رب العالمين